إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدين هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم عباد الله ففي هذه الآيات الكريمات تخويف من الله تعالى لأهل التكذيب وأنواع المعاصي وأهل أنواع المعاصي أن يصيبهم بعقوبة من عنده بإحدى هذه الوسائل إما أن يخسف بهم الأرض ويبيدهم من صحفة الوجود كما فعل بقارون من قبل وإما أن يأتيهم بعذاب من السماء فجأة من حيث لا يشعرون كما صنع بقوم لوط وإما أن يأخذهم بعقوبة وهم في أسفارهم يكدحون في الأرض ابتغاء الرزق وما هم بممتنعين عليه فائتين له بالهرب والفرار كما قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وإما أن يخيفهم أولا ثم يعذبهم بعد ذلك بأن يهلك طائفة فتخاف التي تليها حتى يأتي عليهم جميعا ويكون هذا أشد عليهم إيلاما ووحشة ثم ختم الله الآية بقوله فإن ربكم لرؤوف رحيم قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى أي لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذون أولياءه ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تد- تضرهم ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب فليستحي المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في اللحظات في كل اللحظات ومعاصيه صاعدة إليه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر فليتب إليه وليرجع في جميع أموره إليه فإنه رؤوف رحيم فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة وبره الأميم وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم ألا هي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه أقول ما تسمعون أيها المسلمون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu mai batar da shi haka nan wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi ina mai shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya hakanan ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama bayan haka ya jama'a musulmi wannan khutba ta mu a yau juma'a muna 22 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina a yau tana da shekara 442 a kidaya ta miladiya yau muna biyu ga watan bakwai shekara ta 2021 babban abin da wannan kutuba za ta jawo hankali a kai waɗansu hanyoyi da allah subhanahu wata'ala ke amfani da su wurin azabtar da bayansa idan sun saba masa amma kuma a tare da haka allah maɗaukakin sarki mai rahama ne mai jin kai mai afuwa ne mai gafarta zunubai idan bayi suka kyautata bautansu ga Allah suka koma gare shi suna masu tuba suna masu roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukake musu waɗannan bala'o'i wato mun sani cewa mun yi kwaɓaɓobi a lokuta mabambanta a yanayi daban-daban akan ababe daban-daban cikin ababen da muka yi kwaɓaɓobi a kansu mun tattauna akan zunubai da sabo da irin yadda suke tasiri wurin gurɓata rayuwar ɗan adam da irin yadda suke fusata Allah subhanahu wata'ala har mai girma da buwaya Allah ya ɗauki mataki na tsanani da kaushi da azabtarwa da uquba akan bayansa har muka fahimci cewa ma dai babu wata uquba a ban ƙasa babu wani bala'i a ban ƙasa face sanadiyar sabo da zunubi ne kamar da al'imam ibn qayyim ya tabbatar da wannan a cikin littafinsa adda'u waddawa al'imam ibn qayyim yana cewa idan ka yi dubi da kyau sai ka ga menene ya fitar da babanmu annabi adam daga gidan ni'ima gidan aljanna wanda muke fafutukan mu same ta a yanzu da sallanmu da azuminmu da layyanmu da zikiroranmu da zumuncinmu da sadakokanmu da neman ilimin da muke yi da duk wata ibada da muke ma Allah fafutukanmu ita ce mu dace da gidan aljanna to sai ka duba menene ya fitar da annabi adamu daga gidan aljanna sai ka ga laifi ne kwara ɗaya tak Allah subhanahu wata'ala ya ce karkaci sai ya ci wannan ya fusata Allah subhanahu wata'ala har ya fatattake shi daga gidan aljanna idan ka duba sai ka ga menene ya jefa iblis kaga wannan shi baban yan adam kenan to shi kuma uban aljannu shi kuma menene ya jefa cikin fushin Allah da ukubar Allah Allah ya tsine masa har yau din nan ana tsine ma iblis daga nan har tashin alkiyama ana tsine ma iblis shi ma laifi kwara ɗaya ne yi sai ya ƙi shi ma daga nan Allah subhanahu wataala ya kore shi daga rahama ya raka shi da ainihin la'ana da kuma alkawari na ukuban da yake ba za ta taɓa yankewa ba al'imam ibn qayyim ya ta bayani cewa ka duba ka ga menene ya jawo sababiyan halakan adawa laifi ɗaya ne suka yi ma Allah menene ya jawo sababiyan halakan samudawa laifi ne suka yi ma Allah menene ya jawo sababiyan halakan mutanen annabilo laifi ne suka yi ma Allah hakanan dai al'imam ibn qayyim ya ta jero irin matsalolin da saɓan Allah da zunubi suke haifarwa a ban ƙasa idan ‘yan adam ba su tuban ma Allah subhanahu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. To, mun tattauna akan waɗannan matsaloli a lokuta mabambanta. Haka nan, mun yi kuɗubobi lokuta mabambanta akan zaman lafiya da kwanciyar hankali da mahimmancinsa da irin alkhairai da albarkatun da ake samu in akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya da kuma irin ukubobi da tashin hankali da al'umma ke fadawa idan aka rasa zaman lafiya da kwanciyar hankali to abubuwan fa al'umma musulmi suna ƙara ta'azzara abubuwan da ake jin su a nesa suna ƙara zuwa kusa abubuwan da ake ganin su ƙanana suna ƙara girma abubuwan da ake ganin su kamun sai waɗansu mutane ne kawai to abubuwan suna ƙara faɗi suna shiga angoyinmu da gidajenmu suna faɗawa akan 'ya'yanmu da makusantanmu to dole mu tsaya mu ƙara tunatar da kanmu makasudin ire-iren waɗannan matsaloli mu kuma lalubo hanyoyi da za mu bi domin fita daga cikin irin waɗannan bala'o'i da fitintunu Allah maɗaukan sarki ya faɗi waɗansu ayoyi a cikin sautin nahali inda yake bayanin irin hanyoyin da yake bi ya yi uquba akan bayansa idan sun saba masa dama can mun sani cewa ayan cikin sautin rum ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un cewa fasadi ya faru a ban kasa menene fasadin da Allah subhanahu wataala yake nufi irin fitintunu da kashe-kashe da zubar da jini da talauci da kakanikayi da wahalhalu da zaman yan marana da rashin kan gado da rashin tsari ya riga ya mamaye ban kasa gaba shine fasadin da Allah subhanahu wataala yake nufi to amma me ya haifar da shi sai Allah ce bi ma kasabat aidihim li ziqahum ba'd allazi amilu Allah yayi haka ne domin ya dandana mu mutane kuda sakamakon abin da hannayensu suka jawo musu amma la'allahum yarji'un ana fatan idan Allah ya dandana musu kudan nan su dandana ta su dawo cikin taitayen su su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala su tuba su daina irin laifuffukan da Allah subhanahu wataala ke musu to a waɗannan ayoyi na cikin sautin na hali sai Allah ya kawo waɗansu daga cikin hanyoyi da yake biye mabayansa uquba shine yake cewa afa aminal ladina makaru sayyiati waɗanda suke aikata miyagun laifuffuka sabo suke shirka da Allah suke bid'o'i da ainihin saba tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna zagin magabatansu na daga sahabbai da tabi'ai wa'annan mutane sun aminta suna da aminci an yaksifa Allah bihim al-ardha cewa Allah subhanahu wata'ala ya girgiza musu ƙasa ya halakar da su ta hanyar girgizan ƙasa irin da yadda Allah subhanahu wata'ala ya ma ƙaruna da waɗansu mutane bayansa Allah ya girgiza ƙasan ya sa ƙasan ta kama su ƙaruna yana nan yana yace jaljalu fiha ila yawmil qiyamati yana ta ƙara nitsa a cikin ƙarƙashin ƙasa daga nan har tashin alƙiyama yana ji yana gani ƙasa ta fara kaɗawa ta fara girgizawa ta cafke kafafunsa yana ihu yana ihu amma har sai da ya nitse a cikin karkashin kasa ba kuma ya mutu bane da ran shi yana nitsewa cikin karkashin ƙasa Allah subhanahu wataala yana nan yana mishi ukuba daga nan har tashin alkiyama to akwai kuma girgizan ƙasa da muke ganin yana faruwa a waɗansu wurare ita ma ukuba ce da Allah subhanahu wataala ke mabayi ana zaman zama Allah ya girgiza ƙasan da gine-gine da harkokin arziki da komi da komi daga saman ƙasa ya koma cikin ƙarƙashin ƙasa waɗanda za su mutu waɗanda za su halaka dukiyar da zai salwanta Allah kaɗai san iyakansa wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala ke azabtar da bayi idan an saba masa au ya atiyahum al'azabu min haythu la yash'urun shine Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu da wata azaba ta yadda ba su taɓa tsammani ba kamar daga sama Allah subhanahu wataala ya aiko musu da tsawa ya aiko musu da ruwa mai banna ya aiko musu da nau'o'in ukuba da azaba da walƙiya da tsawa wanda za ta halakar da su kamar irin yadda Allah subhanahu wataala ya yi mutanen annabi Lut aka aiko musu da ruwan azaba daga sama tsuntsaye ne suke ɗauke da tsakunkuna na wutan jahannama ana zuwa ana jefa musu ana zuwa ana jefa musu idan dutse ya faɗa jikin mutum hakanan zai huda jikin shi ya fada cikin cikinsa ya gurɓata kayan cikinsa sannan ya fito ta duburansa ya kasance ya mai da su daga gufa fakakku to Allah subhanahu wata'ala yakan yi irin wannan uquba wani lokaci kuma aw ya aqudhum fi taqallubihim Allah ya musu kamu kamu da hannun dama kamu na ƙarfi lokacin da suke cikin kai komansu masu neman kuɗi na zuwa neman kuɗinsu masu neman aure na zuwa masu neman karatu na zuwa sai Allah subhanahu wata'ala akan irin waɗannan hanyoyin sai ya ta'azabtar da bayi ai ta haɗuɗɗura ai ta shan jini matsaloli daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya halakar da bayi aw ya aqudhum ala takhawufin ko kuma wani lokaci Allah subhanahu wata'ala sai ya tusa musu tsoro tsoro tsoro sannan a rakota da halakarwa sai an cusa musu tsoro tukuna ta hanya an halakar da waɗansu kakinsu suka ga irin samfoti irin misalin yadda Allah ke halakarwan tukuna aka aiko al'umma suka kashe mutanen waɗansu gari saboda a nuna muku koma ku yi hatara a ce gari kaza an je an kashe mutum ɗari gari kaza an je an kashe mutum kaza gari kaza an je an tada garin gari kaza sun kasa zama gari kaza sun rabu da iyayensu sun rabu da 'ya'yansu to sannan in mutane ba su shiga taitayinsu ba su ma sai Allah subhanahu wataala sai biye musu da ukuba to duk waɗannan dai hanyoyi ne da Allah subhanahu wataala ke bi yana ukuba ga bayansa idan suka saba masa sai dai kuma ƙarshen ayan Allah subhanahu wataala ya ce fa inna rabbakum lara'ufur rahim Allahu akbar Allah mun gode maka bayan ya kawo nau'o'in hanyoyin azaba maimakon ya ce to za ku ɗanɗana ɗaya daga cikinsu ko kuma duka sai ya ce amma wa inna rabbakum la ra'ufur rahim amma fa duk da haka ku sani cewa fa mahalicin ku Allah mai rahama ne mai rangwama ne mai tausayawa ne to shine al'allamatu sa'adi da yake bayanin wannan gaban me ya sanya Allah ya cika shi bayani bayan ya koro bayani akan saba masa da irin yanda yake ukuba ga bayansa sai ya cika bayani da cewa fa inna rabbakum la ra'ufur rahim al'allamatu sa'adi ya ce nan Allah yana son ya nuna maka cewa baya gaggauta uquba ne ga masu sabo yana son ya nuna maka cewa yana ɗaga musu ƙafa yana warkar da su yana ba su arziki duk da ko kasancewa fa suna cutar da Allah suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna cutar da bayin Allah na kwarai amma duk da haka Allah yana son ya nuna musu kofan tuba fa a buɗe take yana kiransu akan wancan sabo da kuke haihayarwa kuke aikatawa da zunubai to ku tuban ma Allah ku dena kuma Allah yana musu nuni akan cewa duk da laifuffukan da kuke yin nan fa in kuka tuba kuka bari to ina muku alƙawarin karamomi da darajoji ne da zan baku ina muku alƙawarin zan gafarta muku duk abin da ya gabata daga cikin laifuffukanku sai Allah mutu sa'adi sai ya ce to ya kai mujirimi ka kwaji kunyan Allah a ce Allah subhanahu wata'ala ni'imomin shi kullun sauka suke yi a kanka ya baka ni'imar ruwan sama ya baka ni'imar iskan da zaka shaka ya baka daman da zaka je bawali ka iya yin bawali ya baka daman da zaka je bayan gida ka iya yi ya baka daman da zaka ci abinci ka koshi ka miƙe kai miƙa wani lokaci ma ka sha iska ka bushi iska saboda a furi kake shakan wannan iskan har wani lokaci sai kai wata bauruwan shakan iska ah. ka numfasa saboda ba a biyan haraji ba ko sisinka a ciki to shine sai Allah malam ke cewa kai mujrimi ka ji kunyan Allah ni'imomin Allah na sauka akan ka ko da yaushe amma zunubanka kullum kana aika da su zuwa ga Allah subhanahu wataala kullum kai ma kana aika ma Allah da zunubi shi kuma Allah yana aiko maka da ni'imomi bai kamata ka ji kunyan Allah ba malam yace kai mujrimi ka fa sani cewa Allah yumhin Allah yakan yi daku amma fa la yuhmin Allah baya mantawa yakan yi bawa daku amma cewa Allah ya manta Allah baya mantuwa ka sani cewa idan Allah ya damƙi ne zunubi to yakan yi mishi damƙa ne akhdhu azizin muqtadir damkan Allah mabuwayi mai karfin da yake in ya riga ya kamu babu wanda ya isa kuce makamun Allah ya ce don haka kai bawa mai laifuffuka mai zunubai wato ni kenan ake nufi da kai kai bawa mai laifuffuka mai zunubai ni da kai kenan ake magana da ni da ke ake magana malam ya ce falyatub ilai ka gaggauta tuba zuwa ga Allah sannan ka koma zuwa ga Allah cikin dukkan al'amuranka ka fa sani cewa Allah mai gafara ne mai jin kai ka gaggauta zuwa ga wannan yalwatacciyar rahamar Allah ka gaggauta domin ka samu wannan nagarta na Allah subhanahu wataala ta hanyar ka bi hanyoyin da zai sadar da kai zuwa ga Allah mai rahama mai jin kai ita ce tsoron Allah da kuma kyawawan ayyuka da kuma aikata abubuwan da Allah subhanahu wataala yake so ya yarda da shi wannan shine abin da al'allama a sa'adi ya kawo a cikin littafinsa to dangane da wannan shine jama'atu izalatul bid'a wa qamatus sunna ta karaman hukumar Zariya ta zauna ta kalli matsalolin nan da ke faruwa a cikin al'umma ta bibiye su a ilmance ta bibiye su a rayuwance sai ƙungiyar izala ta ga cewa wajibi ne ta fitar da matsaya kuma ta aika ma al'umman musulmi tana fatan su saurare ta da kunnin basira tana fatan kowa ya ji wannan saƙo ya aiki da shi sannan tana fatan duk wanda ya ji wannan saƙo ya isar da shi zuwa ga wanda bai ji ba jama'atul za ta bida ya kamata sunna ta tabbatar da cewa halin da al'umman musulmi ke ciki na ƙuncin rayuwa da zubar da jini da yawan garkuwa da mutane da tsoro da ya faɗa mana da talauci da rashi da ƙaƙanika yi ya samo asali ne saboda mun yi watsi da littafin Allah subhanahu wataala da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan muka maye musu da fasadi da banna a duk inda muka samu kanmu sai dai fasadi da banna kai fasadi da banna har ya shigo cikin masallatai kaga ana fasadi a zagi wanda aka ga dama a masallaci a ci zarafin wanda aka ga dama a masallaci liman ma ba dauke shi kayan gabas ba ana iya zagin shi a yi mashi wankan tsarki a cikin masallaci fasadi da ya mamaye ko ina baya ga gidajen masha'a da gidajen baɗala da fitintunu dai a gidajen aure a waje a ɗakunan matasa a waje a ofisoshi na gwamnati a bigire-bigire na 'yan siyasa a filaye da bigire-bigire na masu sarauta kai fasadi dai ya mamaye ko'ina a ban ƙasa to da aka ƙungiyar izala ta ce to dole dangane da waɗannan matsaloli guda biyu a waɗannan matsaloli to ga matsaya da ta yi guda biyu matsaya na farko ya waje ga dukkan al'umman musulmi musamman malamai yanzu wannan maganan ana yi da malamai ne tukun a matakin farko kafin ya kai ga sauran al'umma musamman malamai a cikin al'umma su miƙe tsaye su lalibo hanyoyin gyaran zuciya domin akwai waɗanda yake suna da rigar malanta amma an jarabce su da cuta irin ta zuciya wani ya fi son duniyan tsiya wani ya fi son suna da son mulki wani ya fi san a sani wani in ba da shi aka yi ba bai yi ba kowa da irin nashi cutan to malamai a cikin al'umma su bi hanyoyi su karanta littattafai waɗanda suke batu akan gyaran zuciya irin littattafan su al'imamu ibn qayyimi irin su littattafan shekul islam ibn taimiyya da littattafai waɗanda ake rubuta su akan cututtukan zuciya da yadda ake magance su sannan kuma su kiranyi al'umman musulmi da babban murya lalle lalle kowane musulmi ya ga yadda zai gyara zuciyar shi zukatanmu ne suka lalace sai gangan jiki na mata biyayya amma da zuciya ta inganta ita ce malikul abin nan ita ce malikul a'aba ita ce sarauniya a cikin gababban na san mun yi kudubobi shekarun baya can akan gyaran zuciya da kuma gurɓacewar zuciya to a ɗauki irin waɗannan matakai na gyaran zuciya domin ganin cewa an kusanci Allah subhanahu wa ta'ala abin da ake nufi shine jama'a mun yi sakaci akan tauhidi muna shirka da Allah a cikin ƙananan abubuwa wanda da za ka ga cewa yana da ra'ayin su ne sunna sak su ne izalatul bid'a wa iqamatus sunna dan kankanin abu yanzu rashin lafiya ko talauci ko wata kishiya da za a yi wata sai ya karkatar da mutum sai ya koma zuwa ga boli da bokanci sai a koma ana shirka da Allah subhanahu wata'ala to dole a dawo a yi riko da tauhidi dole a dawo a tasa sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama a gaba irin watsi da su da aka yi a cikin harkoki yanzu za ka ga bukunkunan mutane ya tashi sai ka ga in mutum ya ɗauko zai biki ba maganan bin annabi yake yi ba san rai ake magana abin da na ga dama gidana ne ‘yata ce iyalina ne ni na ga dama to haka zan yi ba maganin bin sunna in ka ce mutum a bi sunna ba zai bi ba in ka ce mutum a cikin tufafinka yana jan ƙasa manzon Allah ya hana kar ka yadda wandon ka ya wuce idan sawu sai ga kawai ya fi tsananin addini ba zai yi ba kuma ya san cewa manzon Allah ya ya ba da umarni a yi wani in ka ce ka bar gemu zai ce wannan kawai tsananta addini ne ba zai bari ba duk da kuma ya san manzon Allah ya bar gemu amma shi zai askana shi duk abin da zai faru ya faru to dole mu dawo mu riko da tauhidi mu riko da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma dole mu dawo mu rike ibada irin wannan kasalan da muka sanya wa kawunan mu zaka ga galibi in aka gama sallan jami'i sai ka ga masu ciko sallah ina muka bar himma da kwaikwayon magabata mutum ya zo minti ashirin ko minti goma sha biyar kafin tsaye da sallah ya na filfili in ƙur'ani zai karanta karanta ƙur'ani in addu'a zai yi addu'a amma yanzu sakacinmu da rauninmu ta kai ga sallan farilla ma duk sallan duniya in an yi ta sai kaga mutum goma ashirin sha biyar suna ciko sallah kai lalacewan ta kai ga ana gama asuba sai ga wani ya miƙe yana raka'atul fajiri bai samu raka'atul fajr ba duk wanda bai samu raka'atul fajr ba har aka zo aka tsaya sallar asubahi ba maganin qiyamul layl ake yi ba a wannan lokacin kenan ya kwanta ne ya tabbaci a cikin dare to dole mu dawo da irin waɗannan ibadu azunzuma na nafilfilin nan litini da alhamis in baka da karfin haka azumin nan dai guda uku a wata ba zai gagari ka ba bawa dan kai azumi cikin kwana goma kai azumi rana daya ba za ka mutu ba in Allah ya yarda ba za a dauke ka akai ka asibiti ba mu dawo da ibadunmu sadakoki da rowa ta shiga cikin zukatanmu neman ilimi sadar da zumunci tausaya ma masu rauni ga gwagware nan da zaurawa a anguwanni musamman mata ba ta da nayi an bar mata 'ya'ya ya za ta yi a rika tallafa ma irin waɗannan to duk al'umma san rai da kwaɗayin duniya da san duniyan tsiya ya mamaye zukatanmu sannan mu koma fa jama'a musulmi kowa ya kalli kansa tsakankanin shi da Allah ya san saban da yake ma Allah ni na san nawa kai ma ka san naka ko ka boye mun ba za ka boye ma Allah ba zunuban da muke yi waɗanda suka hada da sakaci da sallah cin amana wani na ne in dai amanan ka shiga hannunsa shikenan ya ci kuma wala ya kafa uqubaha bai tsoron duk abin da zai faru wani na nan ma dukiyan addinin musulunci zai cinye sai dai Allah ya abin da ya ga dama ba zai biya ba kuma dukiyar na addinin musulunci ne na masallaci ne na makaranta ne na hidima ne ga al'umma na da'awa ne zai cinye ko ba abin da zai faru to wannan miyagun ɗabi'u da muke da su zaluntan iyali wani maketaci ne ba zai ɗauki abinci ba iyalinsa ba in ma an ba su wani sai kutun kutun ya ɗauki abinci ya je ya sai da ya je ya ci indomi a waje saboda tsabin bakin hali ga mata ga 'ya'ya ba abinci to ba a buɗe ƙofin fasadi da ɓanna ba a ban ƙasa wani maƙetaci ne cikin maza wani ya tauye haƙoƙin masu rauni a cikin gida ko a ofis an bar maka yara ƙanana an bar maka dukiyansu wani sai ya tattara ya cinye sannan zai sukuni wani a ofis shi ne babba amma sai ya ya ga ya tatike mabiyan shi haƙoƙansu duk ya biya riƙe in abubuwan da ake bada in an yi wani aiki biya biya take saboda bakin keta da bakin zuciya sannan yanzu in ki da nafas sun zo a ce dan mene kai ka manta abubuwan da kake ma Allah ka cutar da addini ka cutar da bayan Allah ko mutum bai ce maka Allah ya isa ba Allah ya isa shi ta isa zuwa ga Allah subhanahu wataala ka gani dole mu kalli wannan janibin mu lura da kyau annabi Dawud annabi annabi annabi Adam da yema Allah laifi Allah ya fusata da shi ya kore shi daga gidan aljanna addu'a ya ta yi rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya mai da kanshi ga Allah ne ya ta istighfari ya tuban ma Allah ya daina laifi sannan Allah ya tausaya ma annabi Yunus da ya ma Allah laifi sai da ya koma ya ta addu'a fa nada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu fakashafna ma bi wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ya tausaya mai ya tsamar da shi daga wannan bakin ciki da tashin hankalin da ya samu kansa a ciki ka gani hakanan annabawan Allah duk wanda ya ma Allah ba daidai ba hakanan zaga yana mai da kanshi zuwa ga Allah sai Allah ya tausaya musu to abin da ya wajaba akan mu kenan sannan jama'a sai fa mun zo mun kama harasan mu fa sai mun kama harasan mu yanzu duk matsalolin nan da ke faruwa wani yana ne yana ganin ai duk laifin Buhari ne ai duk laifin Buhari ne shi na nan ya manta da irin ɓannan da yake da irin gudunmuwan da yake ba da gurin gurɓacewar al'umma wallahi ba laifin buhari ba ne wallahi laifinmu ne wa ma a sabakun min musibatin fabi ma kasa bata aidiku mu muka yi wannan mu muka yi abubuwan da ya fasa ta Allah subhanahu wataala wani yana nan shi dai zagi shi dai kaza shi dai kaza ku lura farko-farkon zamanin mulkin wannan gwamnatin 2015 akwai waɗanda suka rakama Allah izgimi mu da yunwa ga rabo ku haramta dawo da yunwa ga rabo ku haramta dawo shi yana ganin Allah hanya ɗaya yake da shi gurin azabtar da bayi hanyar boko haram to boko haram in ta tafi yanzu ga kidnappers nan da yan ta'adda ga nan yanzu har gida ake binka wannan isgiranci ne ba a ma Allah yana rashin kunya ba a ma Allah yana rashin kunya akan ce ne ya Allah ka ɗaukake mana musiba da bala'i Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah mun san ba mu daidai ba amma Allah ka yafe mana haka ake ma Allah ba za a ce ma Allah to mu dai da wannan yunwan gara ka dawo da Boko Haram in Boko Haram din ta dawo kai zaka koka dole mu kama hana son sai dai mu biye ma haka maimakon zage-zage da tsinuwa ga shugabanni da isgilanci ga Allah mu koma zikiri ambatan Allah ambatan Allah na bayan sallolin farilla ambatan Allah na safiya da marice ambatan Allah na bacci ambatan Allah da shari'a ta sanya a komi akwai ambatan Allah har shiga bayi har fita bayi duk akwai ambatan Allah da shari'a ta sa sannan mu koma umarni da abu mai kyau da hani akan munanan ayyuka a ko ina muka samu kanmu ba sai lalai a makaranta ko a masallaci ba duk inda ka gaban naka hana kai magana ka ce a bari duk inda ka gaba ai daidai ba ka jawo hankali ka ce a aiwata sannan mu ci gaba da addu'o'i da mu da ɗalibanmu a makarantun islamiyya a makarantun allo da ɗalibanmu da malamanmu in an gama karatuttuka na addini a tsaya daga hannu a kai wasu da wannan ibada a roƙi Allah ya ɗaukake mana wannan matsaloli sannan a ci gaba da kunuti irin waɗanda shugabanni suka ba da izinin a ci gaba da yi a masallaci waɗansu ba sa yin wannan kunuti saɓanin bidiyo'in da aka ƙirƙiro aka ƙirƙiro bida'an wai za a fita wajen gari za a je wani fili a yi sallan kunuti shari'a ba ta san da wannan bida'an ba bida'a ce tana fusa ta Allah ko kuma a ce wai za a yi taron yanka za a yi yanka saboda wai fitinan kidnappers to gara fitinan kidnappers da wa'annan bid'o'in da kuke ƙirƙirowa wai za a yi taron yanka ko za a yi wani gangami na addu'a wallahi shari'a ba ta san wannan ba in matsalar ruwan sama ne a fitar roƙon ruwa in matsalan kaza ne a fita kaza wai a fitar da wani lokaci wa aje sallan qunuti wannan bid'a ce ba ta da asali a cikin shari'ar musulunci sannan kuma dole mu fuskanci abubuwa dai abubuwan suna da yawa amma na tabbatar da waɗannan takardu insha Allah ta'ala kungiya za ta aika mu kowane masallaci da shi abin da ake fata shine liman ya karanta ya fahimci sakon da kyau yayi aiki da shi ya kiranyi mamunsa akan su yi aiki da shi kuma mu ɗauki nauyin yaɗa wannan saƙo zuwa ga ko'ina muka samu kanmu a cikin al'umma kuma akwai saƙon da ya kamata in faɗi kafin in tsaye da bayanin nan ƙungiya tana fahimtar lalle-lalle a bijire ma ba da kuɗin fansa duk wanda Allah ya jarabce shi da wannan ya mai da al'amarin shi ga Allah yi ta addu'a mu musulmi mu taya mu ta addu'a amma kar a rika ba da kuɗin fansa saboda daga lokacin da ka ba da kuɗin fansa ka ƙarfafe su ƙara zuwa siyo makamai ne haka suke faɗi da bakuninsu kuma kana nuna ma yaranmu da ke zauna a ungoyinmu shi yanzu in kana neman kuɗi in kana neman miliyan biyu ko uku yanzu cikin sauƙi kawai kai kidnapper ɗin abokinka ko wanka ko ƙaninka ko ɗan gidanku yanzu yanzu na miliyan biyu za ta fito to kar mu koya ma 'ya'yanmu wannan mummunan ɗabi'a kar mu koya ma 'ya'yanmu wannan mu maida al'amuranmu ga Allah mu tsoraci Allah subhanahu wata'ala mu yawaita addu'o'i mu yawaita addu'o'i a ɗaiɗaikun mu mu yawaita addu'o'i idan mun yi wata ibada mun yi ibada sai mu tawassuli da wannan mu roki Allah subhanahu wata'ala ya yaye mana wannan fitintunu ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sifofinka maɗaukaka ya Allah ka tausaya ma wannan al'umma Allah ka gafarta mana ya Allah kai ne ar-ra'ufur rahim ya Allah kai ne al-afu ya Allah kai ne al-afu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka gafarta zunuban mu Allah ka yafe zunuban mu Allah ka gafarta kurakuran mu Allah ka ɗaukake mana wannan musibu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah ka yaye mana wannan kunci da muka samu kanmu a ciki ya Allah ka girta ɗabi'unmu ya Allah ka tabbatar da digadiganmu akan tauhidi ya Allah ka tabbatar da digadiganmu akan sunna ya Allah ka yaye mana manya-manyan zunubai da ƙananinta ya Allah ka girta mana zukatanmu ya Allah ka girta mana gaɓaɓɓanmu ya Allah ka daidaita mana harasanmu ya Allah ka taimake mu akan waɗannan fitintunu ya Allah ka ba mu tsoronka ya Allah ka azata mu da aikin da kake so ka yarda da shi ya Allah ka aminta da mu daga tsoro Allah ka ciyar da mu daga yunwa Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم عليك ببوك حرام اللهم عليك ببوك هرام اللهم عليك بكد نافس اللهم عليك بهم وأوانهم وأنصارهم وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم من الجن والإنس اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم زلزل أرض تحت قدامهم اللهم خذهم من حيث لا يشعرون اللهم اجعل سلاحهم عليهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم رد كيدهم في نحرهم اللهم اجعل كيدهم في تضليل اللهم اجعلهم كعصف مأكول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين